أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصلك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda ke cikin makarantar cagd a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna ranar laraba biyu ga watan sha'aban shekara 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 21 ga watan daya shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin alwajiz fi aqidati as-salaf ahlus sunnati wal jamaa littafi wallafar babban malami abdullah bin abdul hamid al-athari Allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya a satin da ya wuce mun tsaya a daidai gabar da malamin fara zano mana alamomi na yan bid'a waɗanda suke masu bin sarransu a cikin addini sai lokaci ya riske mu ba tare da mun yi daga babba kenan za mu ci gaba a wannan gaba insha Allah darasin da za mu yi a yau shi ne darasi na 47 Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci malam cikin bayanin da yake yana zano alamomin yan bid'a sai ya ce at-tashabbuhu bil kuffar daga cikin alamomin da zaka gane wannan dan bid'a ne shine zaka gani suna yin kamanceceniya da kafirai a ɓangarori da yawa na rayuwarsu wanda suke da alaƙa da addini da ma waɗanda ba su da alaƙa da addini musamman ma kuma waɗanda suke da alaƙa da addini shi ne za ka gani kafirai sun ɗauko wani abu wanda yake nasu ne su suka zo da abin suka ƙirƙiro shi a cikin lamarin rayuwarsu amma kuma za ka gani yan bidi'a sun ɗauki abin suna yunƙurin su ma su ringa aikata shi kuma su ce nasu su a musulunci za su yi alhali kuma ba a musulantar da abin da yake kafiri ne a ainihin shi kuma a maida shi a cikin zaman to musulmi abin da zai zan ba da misali akan wannan abin shine anniversary kaga anniversary asali wani abu ne da kafirai suke yin shi shine na murna da zagayowar ranar haihuwa wanda babu shi a cikin addinin musulunci a wajen magabata ba rawaito suna yi ba amma yau da gobe da ya kasance kafirai suna yi sai zamanto musulmai 'yan bid'a sun ɗauko abin sun sayo shi cikin musulunci sai ka gani an ce to za a yi cikon zagayowa aihuwa ne ko babban malami ko babban shehu kai watakila ma in kai dogon nazari za gani hatta da shi kan karan kan shi ma maulidin ai wani nau'i ne na anniversary wanda ake tunda cikon suna cewa murna zagayowa aihuwa annabi ne yayi to kaga shi ma wani nau'i ne na hadisa wanda asalin shi kwaikwayo ne daga wajen kafirai su suke yin abin su aka dauko aka kakaba ma addini to wannan yace alama ce daga cikin alamomin su sannan na gaba yace itlaqul alqabi ala ahli sunna yana daga cikin alamomin da zaka gane wanga dan bid'a ne shine suna yawan sama ahli sunna sunaye daban-daban yanzu ahli sunna za a gane kai wanga ahli sunna yanzu za a gani sunanka iri-iri ne a wajen mutane yan bida kowa abin da ya ga dama yake wadi ma yanzu kamar mu a nan wajen yan ahli sunna sunayensa da suka shahara da su zaka ji ana cewa yan izala a ce salafiya a ce wahabiya duka wannan sunaye ne wanda yan izala suka shahara da su ahli sunna duka wani ka yanci wahabiya ana nin wai halisun an ka yanci salafiya ana ne halisun an ka yanci yan izala ana ne halisun nan to wannan alama ce in kai mutum yana yawan wa'innan sunaye yana waɗi ma halisun nan alama ce da take tunna cewa wannan mutum dan bid'a ne sai ce wa bughdu ahli al-athari wa mu'adatuhum li hamalati akhli akhbari nabi sallallahu alaihi wasallam wa istighfafuhum bihi yana daga cikin alamomin yan bid'a shine sun tsani waɗanda suke aiki da hadisi in dai kai a rayuwarka da hadisi za ka yi aiki hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amuran ka na addini to zaka gani yan bid'a wannan sun tsane ka ba su kamnar ka suna yin kyashi a cikin ransu kai komi ka ce an baka hadisi a ce irin rayuwa ce kake yi ya za ka yi ka ce komi ne da hadisi suna kyamatar wannan abin to wannan alama ce ta yan bid'a ce sannan kuma da ni da nuna kiyayya da adawa ga waɗanda suke rawaito hadisai da kuma raunana al'amarinsu a ringa ɗaukar su ba komai ba su ne sahaban annabi da waɗanda suka rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kalli rayuwar da ake yi yau zaka gani abin yayi daidai yanzu ga wasu mutane nan sun meke tsaye banda zagin al-Imam Bukhari da Imam Muslim babu abin da suke su ƴan kala katu ake ce musu ta suka yi gaba ɗaya ma abu hadisan da Imam Bukhari ya rawaito duk ƙarya ce ya zama na ji rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan malam kamar a gaban shi aka yi ko ya faɗa alama ce to alama ce da take na cewa wannan mutane mutanen ƴan bid'a ne sannan ya ce wa takfiru mukhalifihim bi ghairi dalil sannan kuma da kafirta waɗanda suka saba musu ba tare da dalili na shari'a ba a can bayan mun gani cikin karantakar da muka yi a bayan mun faɗi dalilin da yasa ake kafirta mutum da kuma hujja in ta kawo akan mutum ana cewa wani kafiri ne amma kawai haka kai tsaye ka domin dan uwanka musulmi ka ce mashi wani kafiri ne wannan abin ba shi da asali a cikin addinin musulunci to amma kaga anan alamar da zan gani wannan bid'a ne shine in mutum ya saba ba wanda suke kai sai su ce wani kafiri ne kawai haka nan babu wata hujja tsayayya akan shi kawai saboda dai ya saba musu sai ce wasti'anatuhum ala ahli alhaqi bil wulati was salatin wa ghayrihim haka kuma daga cikin alamomi yan bid'a shine suna neman taimakon shugabanni da sarakuna akan malaman Allah da annabi wato za su je wajen sarakuna da shugabanni na bariki su ringa neman taimako diddan a karya malaman Allah kar su samu damar magana ko in sun yi magana ma a take wannan kuma duk inda ka tahi a duniya za ka gani haka al'amarin yake in ka ana neman a karya wani malami kawai dan dan ahli sunna ne to in ka bibi abin za ka gani akwai sa hannun yan bid'a a ciki ka fara tun daga nan da magana so da yawa malam akwai malamin malam Ilyas bin Abdullahi yana yawan bada labarin irin gogorman da ya sha da yan bidiya a gidan sarki da kuma wajen gwamna sai su kai karan shi su ce wannan hana shi waje amma samu wani malami Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi da rahama malam Abdullahi yan kaba da ya rasu kwanakin ba ai yayi zama anan na magana kuma ya gogormaya ta da'awa yan bidiya suka kewaye suka tawaye gwamna suka ce kai su wannan ba dan garin nan bane ba kamata a hana shi waje to shi kira zuwa ga Allah ina ruwan shi da gari amma ga suka yi ruwar mai suka ce a hannun shi wanda aka kira shi gidan gwamna kai ba dan garin da bane ka ba a hankali malam Ilyas an sha kai shi gidan sarki a ce yayi wa'azi ya hada kaza ya kamata a tsira shi ya kula da bakin shi kaga wannan duka aiki ne na yan bid'a kamar dai malam ya sa abin da yake baka na ko to haka nan ne lamarin yake wannan duka alamomi ne na yan bid'a kaga suna kai karan malaman Allah gidan gwamnati da gidan sarakuna dan a nemi tunda shi gwamnati a yi ƙarfin kowa haka sarakunan su wani suna da nasu hukumci da suke yi a cikin garin da suke yin hukumci to kaga aka nemi taimakon su wajen bata wa malamai a gani an tauye haƙƙin malaman Allah wannan abin ya sa masa tau ko lokacin su Imam Ahmad su Imam Shafi'i din sun shafa da irin wannan abuwa al-Imam Ahmad bin Hanbal akan mas'ala ta halqul qur'an yan bid'a malaman yan bid'a suka kewaya wajen sarki suka rada ne suka ce wannan mutumin yana cewa wai alqur'ani magana Allah ce ka kirawo shi ai mukabala aka kirawo shi kuma ya wadi ya kawo hujjojin shi suka kewaya suka ce masa sarki wallahi wannan kafirci ne a kore shi aka sa shi kasu ibn taymiya ya shawo mada irin wannan ba hada baki da sarakuna aje a kama shi to yan bid'a kenan aikin su to shi ne malin yake yace wa'innan gaba daya yana daga cikin alamomin da yake nuna maka cewa wato wannan mutane yan bid'a ne sai yace wa ahlus sunnati wal jamaa lahum shuhudun mahmudatun fi raddi ala ahli al bid'i wal wal ahwa ahlus sunna suna da wasu kokari wata jajircewa da suka yi wajen yin raddi ga wa'inda suke yan bid'a wa'inda suke bin sarransu cikin addini haythu kanu lahum bil misadi fi kulli zamanin wa makan ta yadda su ahalus sunna sun kasance kamar wata kibiya ce ga 'yan bid'a a kowane zamani kuma a kowane waje duk inda ka tai a duniyar na za gani ahalus sunna in yi wa'azi ɗaya to 'yan bid'a da za su shiga halin haulayi Allah ya yawa da su shi za gani ba su ahli sunna su ƙara yawa ba su ahli sunna su ringa buɗe masallatai ba su ahli sunna a ringa shuraren su yanzu malami dan bid'a ne kai yaji ka kana shuraren malamin ahli sunna ce maka zai kashe kanka shurara ba zai yarda ba kai saboda kawai ya san in ka shurara ka fahimci gaskiya to shi kuma bai so ka fahimci gaskiya me yasa saboda in ka fahimci gaskiya to shi ai tuwon shi ya ƙare to kayan ahli sunna sun kasance musu kamar kibiyoyi kenan sannan yakshifuna lithama an bid'ihim wato suna yayi linzamin bid'atarsu su ahli sunna duk inda bid'a take he sun je sun tono sun haska ta ga kowa kowa ya ganta to su kuma ai ba su so wannan abu ya bayyana wa yubayyinuna zayfa maqalatihim wa kidhba iddi'atihim iddi'atihim sannan kuma suna bayyana maganganun su waɗanda suke masu rauni karkatattun maganganu sannan kuma da ƙaryar da suke wajen kiraye-kiraye su duka ahlu sunna suna bayyana wannan abu wa aqwaluhum fi ahli al-bid'ah wal ahya wal ahwa'i kathiratun jiddan maganganun da ahlu sunna suka yi dangane da yan bid'a suna da yawa malam yace nadhkuru minha ma tayassara yanzu zamu zano maka kaɗan daga ciki abin da ya sawwaka na maganganun da magabata suka yi game da ahlu sunna yanzu kenan malam abin da zai zano mana wa'ansu maganganu na wasu magabata kamar maganganu kamar guda nawa ne malam zai kawo kusan maganganu guda hudu zai kawo wa'inda malamai magabata suka yi akan yan bid'a sai ce qala al-imam ahmad bin sinan al-qattan rahimahullah ta'ala ɗaya daga cikin magabata ahmad bin sinan al-qattan Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi yace laisa fi duniya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahli alhadith yace a duniya babu wani dan bid'a ko a ina yake face sai kaji yana kin malamai waɗanda suke na hadisi waɗanda suke aiki da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan bid'a abinda suke ki shine malaman hadisi yace babu dan bid'a face sai yana kyamar malaman hadisi yace fa'iza da rajulu nuzi a halawatul hadithi min qabli yace idan dan bid'a ya aikata bid'a in mutum yayi bid'a to ana cire dadin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga zuciyar shi ba yanda za a yi ringa jin dadin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutum yana yin bid'a to zaka ji shi kuma jin dadin da kake yi yanzu kai a matsayinka na ahlus sunna a karanta maka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zakka zuciyarka ta samu gamsuwa da jin dadi da farin ciki to amma in mutum yana bid'a shi in aka karanta mishi hadisin annabi ba zai ji wannan dadin ba saboda an riga an tsige wannan dadin daga ran shi za a gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu man aba wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duka wannan maganin annabi ne ina gaya ma zaka ji daɗi kana jin abin yana ratsa ka a'a dan bid'a ban da shi shi bai jin wannan daɗin yi zai yi kamar da shi ma ne yake duk lokacin da aka karanta hadisi annabi haka kuma al-imam Abu Hatim al-Hanzali ar-Razi wannan Abu Hatim ar-Razi kenan ɗaya daga cikin magabata shi ma Allah madaukakin sarki shi kanshi da rama yake cewa alamatu ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar abu hatimin razi ya ce alamar da ake gane ɗan bida ya ce za ka gane su suna haɗawa cikin mutuncin malaman hadisi sai su zaƙulo malamin hadisi su ci mutuncin shi su haɗa cikin ƙimashi da don ka a gani mahimmancin shi a cikin al'umma sai ce wa alamatu zanadika tasmiyatuhum ahlul athari hashwiyya alamar da zaka gane wannan zindiki ne kuma yace suna ce ma ahli sunna hashawiyya da ka gani mutum ya ce ma ahli sunna wannan hashawiyya ne to zindiki ne menene hashawiyya wai masu aiki da abin da bashi da kan gado shine hashawiyya yuriduna ibtal al-athar aw ibtal al-athar so suke yi wai ala lalle dole sai an bata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu kai da kake aiki da hadisi ya ce a wai kana aiki da wani abu wanda yake mara kan gado kenan ka gani wannan duka yan bid'a ne suke wannan sai ce wa alamatul jahamiyya tasmiyatuhum ahlus sunnati mushabbiha su kuma yan jahamiyya alamar da ake gane su suna kiran ahlus sunna da mushabbiha menene mushabbiha wai masu kwatantawa Allah da wani tunda mun karanta su ne ne jahmiya su ne wanda suka ce Allah bashi da sifofi bashi da sunaye su ne jahmiya to kuma yanzu ku ahlus sunna kun ce Allah yana da sifofi yana da sunaye yanzu ka ce Allah yana da siffa ta hannu su a wurin jami'a kamar ka kwatanta Allah da kai ne tun da kai makana da hannu kenan kai masu kwatanta Allah kenan yace to in ka ji mutum ya ce ma'alus sunna mushabbiha yace to wannan mutumin dan bid'a ne kuma bajahami ne sai ce wa alamatul qadariyyati tasmiyatuhum ahlus sunnati mujabbira su kuma yan qadariyya alamar da ake gane su ce suna kiran ahlus sunna da mujabbira menene mujabbira wai a wurinsu shi ne duk abin da mutum yi a rayuwar shi ya ɗoka a gwada ma Allah ko daidai ne ko ba daidai ba a cewa Allah ya tsara suka ce su a su ba haka bane ba duk abin da mutum ya yi mai kyau da mara kyau shi ya so babu kaddara ko kuma kun ce akwai kaddara tunda kun yarda da kaddara to su ce muku mujabbira kaga wannan ma alama ce da ke gane eh wato kadariya kenan yan bid'a ne su ma wa alamatul murji'a tasmiyatum ala sunnati mukhalifa wa nuqsaniya su kuma murji'a alamar da ake gane su malam yace suna kiran ahli sunna mukhalifa ko nuqsaniya wannan sune suke ma ahli sunna yanda ake gane su kenan su ne ne murji'a su ne wa'inda suka ce dillehin da kai kawai inda kana da imani ko da daidai kwayan zarra ne kawai ta yi batta lalace kowane irin zunubi ne kai inda da dan imanin ka lafiya da wani kaga mu kuma ai ahlus sunna ba haka bace aqidan sai ce wa alamatul rafida tasmiyatuhum ahlus sunnati nasiba alama da ake gane ar-rafida su ne yan shi'a masu zagin sahabbai yace suna ce ma ahlus sunna nasiba nasibawa haka suke ce ma ahlus sunna in ka gani mutum ya ce maka kai ba nasibi ne to wannan mutum ba rafi da ne dan shi'a ne wala yalhaqu ahlus sunnati illa ismun wahid malam yace su ahlus sunna kuma a hakikanin gaskiya babu wani suna wanda yake daidai da su face suna guda daya wa yastahilu an tajma'u hadhihi al-asma wannan suna gaba ɗaya bisa dace ba da ahlus sunna babu suna ɗaya da ya dace da su kawai ahlus sunna shine sunan su kenan kaga a cikin wannan jawaban nashi gaba daya ya gaya mana alamomi wa'inda za a gane 'yan bid'a da kuma ahalin sunna kwata-kwata sunayen da ake gaya musu bai dace da su ba sannan al'imamu abu muhammad al-barbahari wannan ɗaya daga cikin magabatan malamai babban malami ne na aƙida allah madaukakin sarki ya gafarta mashi shi kuma ya ce in sami'ta ar-rajul يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم انه جهمي yace in kaga mutum yana cewa wani mushabbihi ne mai kwatanta Allah ne da wani ko kuma kai yana cewa a ai an kwatanta Allah ya za a ce Allah yana da kaza yace to in kaga wannan mutumin yana wannan magana ka tuhume shi kuma ka san da cewa shi ba jahami ne su ne wanda suke kore ma Allah sifa yace wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun nasibi fa'lam annahu rafidi yace kuma in kaji mutum yana ce ma kai wani ba nasibi ne wani ba nasibi ne yace to ka sani wannan mutumin shi din dan shi'a ne ba rafidi kenan yace wa idza sami'ta yaqulu rajula yaqulu takallam bit-tauhid washrah li at-tauhid yace in kaji mutum yana cewa kai imana maganar tauhidi bayyana mana menene tauhidi fa'alam annahu kharijiyun mu'tazili to ka gane wannan mutumin khawari ba khawarije ne kuma mu'tazili ne menene ba khawarije khawarij ne mun faɗe su a darasin mu na baya su ne wa'inda suke kafirta al'umma da kananan zunubai yanzu a gurin bakharije in kai sallah ba kan lokacin ta ba zunubi ne to kawai ka zama kafiri kaga wannan ai babban magana ce su kuma mu'tazila su ne wa'inda suke awwala sifofin Allah kenan ga abin da Allah ya ce yana da hannu sai su ce ka ba hannu ake ni ai ƙarhi ake ni to ka gani wannan duka ya saba ma sunnata a wannan aqidata ahlus sunna wal jamaa aw yaqulu fulanun mushbirun aw yatakallamu bil ijbar ko kuma mutum ya ce a wannan mujibiri ne ko yana yana magana akan ijbar ijbar shine tilastawa tunda Allah ya ce dole in aka bi shi za shiga aljanna in aka sa mushi za je wuta to su kuma kaga ai wannan ya saba ma aqida ta qadariyya su qadariyya ta suka yi kawai wato da abin da ya same ka kai ka yiwu babu sa hannun Allah a ciki ka ce to wannan in ka gani mutum ya irin wannan magana au ya takallamu bil adl ko kuma mutum yana magana akan adalci menene da adalci suka ce kawai duk abin da mutum ya yi a ce kawai kaddarawa ce ta ubangiji in ka zo masallaci Allah ne kaddara za ka zo in ka tafi gidan giya Allah ne kaddara za ka a can ba kai ba ka kai kanka kaddara ce ya za ka da ita in ka je kai caca ba laifin ka bane ba kaddara ce ai ta kaddara ba tsallake mata kaga wannan ai ya saba ma kaida ta ahlus sunna ko sai ce to fa'alam annahu qadari in kaga mutum yana wannan abin to ka gane shi in qadari qadariyun haka ake ce musu لأن هذه الأسماء محدثة yace saboda wa'annan sunayen gabaki ɗayan su wanda ake gaya ma ahlus sunna muhdatha kirkiran runi ahadathaha ahlul ahwa'i wal bid'a yan bid'a wa'anda suke bin sabon su su suka kirkiro wa'annan sunaye wa qila lil imam ahmad bin hanbal rahimahullah wata rana aka gaya wa imam ahmad bin hanbal Allah madaukakin sarki ya ji ganshi aka gaya mashi wata magana ذكروا لابن قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء aka ce mashi malam tsaya ka yi wata magana akwai wani ana ce mashi kutaila a makka yake aka ta aka gaya mashi malaman hadisi ana gaya mashi su ana gaya mashi su sai ya ce ai wannan mutanen hadisin mutanen banza ne ake ba a imam ahmad labari abinda wancan ya faɗi faƙala ahmad bin hanbal sai aka gaya ma ahmad bin hanbal wa huwa yin fudu tsawon yana kakkaɓe kayan shi da ma aka gaya mashi wani magana ya tashi ya kakkaɓe kayan shi kamar in ka mutum ya kakkaɓe kayan shi alama ce dan zai tattare ya yi gaba idan shi yana tattare kayan shi yana cewa zindikun zindikun zindikun hatta da kalar bai cai kai wannan mutumin zindiki ne zindiki ne zindiki har ya shiga gida yana cewa zindiki ne saboda ya ce mutanen hadisi mutanen banza ne kaga zindigancin nashi ya ya bayyana kenan karara sai ce wallahu tabaraka wa ta'ala an hafiza ahlus sunnati wal jamaa Allah madaukakin sarki ya kiyaye ahlus sunna wal jamaa wa ahlul hadisi wal asr kuma ya kiyaye malaman hadisi wa'inda suke tattaro maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul ittiba'i wal amal kuma ya kiyaye waɗanda suke bin sunna suke kuma yin aiki da ita wa ahlul haqqil mubin kuma Allah ya kiyaye waɗanda suke ma'abota gaskiya mabayyaniya min kulli hazihi al-ma'ayib allati nusibat ilayhim Allah ya kiyaye su daga dukkanin waɗannan aibubbukan da aka danganta musu Allah ya kiyaye su an ce maka dan izala an ce maka basalafi an ce maka ba wahabi duka kakka damu sunaye ne kawai rabu da su ba su cutar da kai da komai sai ce fahim laisu illa ahli sunnati saniya yace ahli sunna ba kowa bane ba su face ahli sunna ma'abota sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiratul madiyya kuma su ne ma'abota tarihi amintaccen tarihi wa tariqati sawiyya kuma su ne suke kan tafarki mai kakke na daidai والحجة البالغة القوية كما سوني سكي ده حجة وانت تكي إساسير حجة سنو كما ميكارفي وهم حراس الشريعة مالين يجي كما سوني ما سجاد الشريعة الله من أبكين سركي أبن كسا والطائفة المنصورة الناجية كما سوني جماعة وإن سكي أبن كرهها ما تيمكو سنو كما إن سكي كبتتير الأمة الظاهرون على الحق إلى قيام الساعة سوني سكي كان غسكيا هزوا رانا القiyama za ta tsaya ahli sunna kenan yace wa qad wafaqahum Allahu azza wa jalla littiba'i kitabihi al-azim kuma ahli sunna duk inda suke in ka kalle su zaka gani Allah yayi musu dace suna bin littafin Allah madaukakin sarki al-Qur'ani wal iktidahi bi adin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya musu dace da yin koyi da shiriya ta annabin shi mai girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal amali bi sunnati kuma Allah ya musu dace da yin aiki da sunnar shi ahli sunna kenan ga alqur'ani sannan kuma ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharaha sudurahum bi mahabbatihi wa mahabbati ashabihi alkiram radiyallahu anhum masabih ad-duja hallau kuma ahli sunna Allah ya shiryi zukatansu da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban shi masu girma Allah ya ƙara yarda a gare su wa'inda su ne fitiloli wa'inda suke na shirya na haske wa mahabbati man tabi'ahum bi sirqin wa ikhlasin wa ihsan haka kuma suna kaunar wanda ya bi wa'innan sahabban tare da gaskiya tare da ikhlasi kuma tare da kyautatawa wa ta'allama ilmahum kuma ya koyi ilimin da suka zo da shi wa amila bi amali kuma yayi aiki da irin aikin da suka yi waqtafa atharhum sannan kuma yayi koyi da abin da suka bari na aiki yayi koyi da aikin da suka yi min a'immatid dinil alam daga cikin manya manyan malamai na wannan addinin musulunci wa ulama'il ummatil amilin da kuma manya manyan malamai na al'umma wa'inda suka yi aiki da abin da suka isko na magabatan kwarai ومن أحب قوما فهو منهم malam ya ce to ai duk wanda ya so wasu jama'a to yana daga cikinsu in ka so wa'innan mutanen to ka sa a ranka da cewa kana tare da su kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba annabi ya ce mutum yana tare da wanda ya so kaga kenan in ka so annabi kana tare da kenan kana tare da annabi in ka so sahabban annabi kana tare da su in ka so magabata kana tare da su magabatan kwarai shi yasa ahlus sunna wa'innan gaba ɗaya yana son su kuma yana bibiyar rayuwarsu yana koyi da su kaga kenan wannan ya tabbata cewa yana tare da su yana tare da annabi yana tare da sahabban annabi yana tare da magabatan malamai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu sai ce faman ahabba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu alkiram radiyallahu anhum wanda yaso annabi yaso sahabban shi masu girma والتابعين الإزام كما يسوى التابعي وإن سكي ما سجرما وأتباع وأتباع التابعين كما يسوى التابع التابعين وإن سكي بتابعي من أئمة الهدى رجوان يمن يلي ما من شريع وعلماء الشريع لكما ما لمن شريع مسلمتي وأهل الحديث والأثر لكما ما لمن حديثي وإن سكي رويتو حديثا من الله صلى الله عليه وسلم min al-quruni thalathati al-mufaddala al-ula daga cikin karnannuka guda uku na farko inda suka fi kowanne daraja ya ce wa man tabi a ilamina haza kuma ya so wa'inda suke bin bayansu har zuwa ranar mu a yau ko a yau ka gani wani wanda yake aiki da sunna manzo Allah sallallahu alaihi kaji kana son shi ya shiga cikin su sai ce to in kaga mutun ya so wa'innan fa'alam annahu sahiba sunna to ka sani wannan mutumin ahlus sunna ne shikenan kaga yanzu ya ga maka in kaga mutun yana son irin wa'innan to ahlus sunna ne in bai san suwa kenan shine contract in bai san su to ka gane dan bid'a ne shi Allah Ubangiji ƙara mana son su gaba ɗaya. Wannan kuma shi ne ƙarshen bayanin da Malam ya kawo a ɓangaren matsayin ahalus sunna dangane da 'yan bid'a da kuma ma'abuta sarni. Kuma yana ga shi ne ƙarshen wato asali na goma a cikin wannan littafin, wanda dama littafin asali goma ne aka kawo a ciki. Kenan yanzu duka mun gani asalin guda goma ga baki ɗaya. Abin da ya saura ina ga akwai abin da zama karanta yanzu wasaya a imati salafin tahdhiri min ahli al-bid'ah wal ahwa wasiyoyin da magabata suka yi dan tsoratarwa game da yan bid'a shine abin da zamu karanta bayan shi akwai tafarkin ahli sunna dangane da kyawawan dabi'u da halaye da kuma wasu bangare na halayen magabata sai kuma daga ƙarshe ina ga abin da yake ciki akwai wato wasiyoyi da maganganun magabata wajen bi da hani game da yin bid'a ko kuma kinyinta sai kuma da ƙarshe ƙa'idodin da'awa zuwa ga aƙidar ahlus sunna jama'a daga nan kuma sai littafi ya ƙare insha Allah mai na yi tsammani ko mun samu dama mu kare littafin kahin watan ramadan da kuma dai gaskiya abin da ya saura ba yayi wa kare shi wata ɗaya shi tunda watan ramadan yau kusan kwana 28 ya rage ko ko 27 ma rubama to Allah ubangiji mana muwafaka inda muka tsaya kuma kahin ramadan ne mu dakata bayan ramadan kuma sai mu ci gaba insha Allah Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci malam yace min wasaya a imati salafi ta'lim min ahli bid'ah wal ahwa yanzu a kawo maka wasiyoyin magabata da suka yi wajen hani da tsoratarwa game da yan bid'a su magabatan da suka wuce kullum maganganunsu suna tsoratar da yan baya game da yan bid'a yan bid'a abin a guje su ne saboda su annoba ne a cikin al'umma na farko yace qala amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar shugaban mu'minai Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi yace ya'ati unasun yujadilunakum bi shubuhatil qur'an yace in kuna rayuwa to za ku ga wasu mutane za su zo suna yin gardama da ku dangane da shubuhohin da suke cikin ƙur'ani khuduhum bi sunan yace in sun zo muku da shubuhohin ƙur'ani to ko kuma ku kama wuyansu da sunnoni hadisai ke yace fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah saboda su wa'inda suke da ilimin hadisi sun fi kowa sanin littafin Allah da Allah wannan magana ta malam ta sayyidina Umar ba ta yi ba daidai da wanga zamanin da yan kalaka da suka hayyaci jama'a kaga ga su wasu sukanin sai sussuke wato marasa ilimi suke suna ta cewa kawai za a yi rayuwa addini babu babu hadisin annabi wannan ƙarya ne ba zai yi ba to shine umar ya ce in irin wa'annan sun zo to ku kuma ku zo musu da hadisai saboda ku da kuka san hadisai kun fi su sanin qur'ani shi yasa za gani malamai suna ta yi musu tahaddi yanzu mutum ya ce maka shi sunan shi masussuka kuma ya zace maka wai za a yi rayuwar musulunci ba tare da ba tare da hadisi ba da qur'ani kada ya ka tambaye shi to kai ya aka ya ka sa maka masassaka dan da kana da suna an yanka rawar suna ko kuma an yi sunan ka an sa maka suna a musulunci a qur'ani a ina ka ce in an aiwa a sa maka suna babu a qur'ani babu wajen wani kuma ya aka ya ina ka ce an aiwa a yanka rawar suna a qur'ani babu to kai kuma ka ce da qur'ani kadai za a kenan tun daga kai kanka ma bid'a ne kenan shi ne aka ce to ku rike su da sunnani kuma yanzu jama'a in ban da dai renin wayo irin nan kalakatu kai ka ce wai ba a yi ba aiki da hadisi kuma ka zo kana yin tafsiri ƙur'ani ka ajiyar ƙur'ani ka fassara to kai fassara ka ita a ina ka samu ta kai dan me za a amshi fassara ka inda ba a amshi ba hadisi na sahabban annabi kai dan me za a amshi fassara da zaka ma ƙur'ani waye kai ka karanta ka ce kul huwallahu ahad kuma ka fassara kuma ka ce mutane su yarda can kuma ka ce musu kasu yarda da magana annabi ya za a ce ka ce mutane kasu yarda da magana annabi kuma nan kai kai magana ka ce a yarda hagan ya rena mutane ya rena hankalin jama'a ke Allah madaukakin sarki ya kare sai cewa an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma annahu qala liman sa'alahu anil munkari anil munkirin lil qadr Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare su wata rana wani ya tambaye shi dangane da masu inkarin kaddara ba sai raba da kaddara sai aka mishi tambaya sai ya ce iza laqita ulaika in ka gamu da su irin wa'annan wanda suka ce sai raba da kaddara fa akhbirhum ka ba su labari annabi na umar minhum bari ka gaya musu cewa ni abdullahi dan umar na barranta da su wa hum bura'a wa hum minhu bura'a kuma su ma sun barranta da ni yadda maimaita su uku kamar kai ne ka ce to malami za ka ce game da yan wanda ba su yarda da kaddara ba sai ce to ka gaya musu ba ni ba su ba ni ba su ba ni ba su har su uku saboda yan bidiya babu yadda za a imanin ke tsayu dole sai ka yarda da kaddara to kuma kai ya za ka kore ta abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare su shi kuma cewa yayi la tujalis ahlal ahwa فإن مجالستهم ممرضة للقلب عبد الله بن عباس yace kada ku ringa zama da ma'abota sarrai yan bid'a kada ku zama da su yace saboda zama da su yana sa rashin lafiya ga zuciyar mutum in dai kana zama da yan bid'a kai a rayuwarka to insha Allah ka zuciyarka sai ta kwaso rashin lafiya ta bid'a ba rashin lafiya ba ta kai ka likita a kwantar da kai a'a rashin lafiya ta cewa kai ma za a waye gari ka fara aikata bid'a kaga ai an samu rashin lafiya ke tunda zama da su zai sa yau da gobe ka rinka ganin abin da suke yi ma kamar ba ba wani abu ne duk cikin addini ne ma kai kuma ai haka nan ko a Hausa ma aka ce abokin mai abokin mai kanwa bai rasa bulbudi to yau da gobe bulbudin za ku kwaso na bid'a shi zaka ce to kakka zamana ma da su saboda zama da su zai goga maka zai goga maka kai ma dai ka kwaso wannan bid'a da take tare da su wa qala al-alim az-zahid al-fudail bin iyad rahimahullahu ta'ala babban malami mai zuhud fudail bin iyad Allah ya jikin shi da rahama shi kuma cewa yayi sahibu bid'atin la ta'manhu ala dini yace dan bid'a kalka kuskura ka amince mishi akan addininka wai ka ji kai a ni ahlus sunna ne dan nayi alaka da dan bid'a ina neman shawarar shi akan abubuwa duka ba wani abu ne na san yadda za a yi kewaye me ce kalkar yarda da wannan dan bid'a ba a amince mishi wajen addini wala tushawiru fi amrika yace kuma kakka kuskura in za kana neman shawara kai shawara da dan bid'a wala tajlis ilayhi kuma in yana guri kakka iske shi dan ku zamana ku yira wa man jalasa ila sahibi bid'ati duk wanda yake zuwa wajen dan bid'a yana zama da shi malam fudail yake cewa aurathahu Allahu al'ama Allah zai aihwar mishi da makafta ba makafta ba ta ido makafta ta zuciya zuciya ta ka za ta kulle batta ganin gaskiya ballanta na ta bita saboda kana zama da yan bid'a za a waye gari zuciya ka za ta kulle batta ganin komi sai wannan bid'a da kaga kenan kai ma za ka ringa za ka ringa aikata wannan bid'a ba tare da a ce wato ka sani وقال الإمام الحسن البصري malam hassan al-basari allah malaukakin sarki ya gafarta mashi shi yake cewa aballahu tabaraka wa ta'ala an ya'zana li sahibi hawa bi tauba hassan al-basari yace allah ya ki wato yayiwa dan bid'a mai bin sarran shi uzuni ya tuba shi yasa yana da wahala kaga dan bid'a ya tuba in dai yana ci gaba da aikata bid'a to zai yi wahala kaga ya daga duba ya da daga mace Allah na tuba ka yahi mun mun tuba daga bid'a kullun bid'a ma karuwa zaka ga tana yi tana ƙara gaba me yasa saboda zuciyar a kulle take bayya gane cewa abin da yake ba daidai bane gani yake kawai shi abin da yake ma ƙara kusantar da shi ga Allah zai to kaga ta ina zai tuba ki ai in mutum ya tuba ya shi a ran shi cewa abin da yi ba daidai bane sai ya gyara to wannan shi dan bid'a in yi bid'a gani yake ma lada za a bashi ina magana tuba kuma kaga Allah ba zai shirye da shi zuwa ga tuba ba saboda gani yake yi ma kawai daidai ne abin da yake wa qala al-imam Abdullah ibn al-Mubarak malam Abdullah ibn Mubarak Allah mulkin sarki gafarta mishi shi kuma cewa yayi Allahumma la taj'al li sahibi bid'atin indi yada fa yuhibbuhu qalbi yace ya ubangiji ina roƙonka kada ka sanya dan bid'a a ce yana da wata alaka da zata hada hannuna da nashi hal aji ma zuciyar ta wata ji tana san shi kaji ha wannan roƙon Allah ne kuma yanzu kai yanzu wannan addu'a in ka kalli zahirinta zaka gani kaman addu'a ce mai dan tsauri ko amma kuma magabata yanda suke kaffa kaffa da yan bid'a kenan wai fata yake ka Allah haɗa shi ma da wani abu na mu'amala ko na wada da ɗan bid'a ballantana ma a ɗan yi a ɗan wayi gari wani ya ɗan ya fara san shi kamar misali a ce yanzu ga wani ɗan bid'a nan kuɗi gari yana baka jikka jikka jikka jikka ya fara baka jikka biyu da Allah da annabi wato wanda yake baka jikka ya dawo yana baka biyu yana baka biyar dan Allah yaya zaka ji cikin ranka game da shi yau da gobe yau sai ka ji ka fara san shi wani mutum ai yana yi akwai taimako birgin yake to kai wannan abin da za ka yi kaga kaso dan bid'a kenan to shi kuma malam ana abin da yake gudu kenan yana gudu a ce zuciyar shi taso dan bid'a shine yake roƙon Allah Allah kada ka sanya wani abu tsakanina da dan bid'a ballantana har a ce zuciyar ta taso shi kaga kenan wanga yana maka kin yan bid'a da magabata suke wa qala amirul mu'minin fil hadith sufyan ath-thawri shugaban mu'mini a bangaren hadisin annabi malam sufyan ath-thawri Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama yake cewa man asgha sam'ahu ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lamu annahu sahibu bid'ah nuzi'at minhu al-isma wa wukila ila nafsihi wal iyaz billah sufyan sauri yace duk wanda ya karkata kunnen shi yana shuraren dan bid'a alhali ya san dan bid'a ne kawai kuma ya ci gaba da shuraren shi yace nuzi'at minhu al-isma to kariyar da Allah yake bashi za a doke ta wa wukila ila nafsi kuma za a bar shi da ran shi kaga gani duk mutane sun bata sun zama batattu a cikin rayuwa yau da gobe kai kuma Allah ya shiryar da kai kana fahimta addini kana gane addini kana gudanar da rayuwarka daidai gwargwado ka yi tunanin wai a wayanka ne da dabarar kace ta sa ka gano sunna kake aiki da ita la akwai wata isma wadda Allah yake sanyawa cikin zukatan bayan shi inda suke kokarin bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta yanda in wani bid'a ya zo Allah zai sanya wannan ismai sai su gano wannan bid'a ce sai su bar ta su koma hanyar sunna to malam yace in mutum yana shuraren dan bid'a duk da ya san da cewa wanga dan bid'a ne a maimakon ya bari sai ya ci gaba yace to za a cire mishi wannan isma din wannan kariya za a zare ta in aka zare kariya aka bar shi da ran shi kawo kwa ai ran shi zai ci gaba da aikata bid'a ne tunda yanzu babu kariya da take kare shi to wannan shine hatsarin shuraren dan bid'a wanda bid'an shi ta bayyana an san dan bid'a kalka ce a ai mu akwai ilimi a halin sunna ne mun sha sunna mun kwamfada mun koshi ba wani dan bid'a da zan mu ji ya badda mu ka je ka ringa turo karatu zaka yan bid'a kana ji kamar da wasa wata ran zaka je ka tsindum a cikin su me yasa saboda jin su zai gadar maka da wannan ismin babu ta za a zare ta shi yasa kaga magabata suna nisanta da su ba sa takuduwa da su ballantana ma har su shuwar maganganun su wa qala al-imam al-auza'i al-imam al-auza'i ɗaya daga cikin magabata Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi da rahama yake cewa la tumakkinu sahiba bid'atin min jadali yace kada ku ba dan bid'a damar yin gardama kaga dan bid'a akwai gardama da shi ana zaman lahiya zai zo ta tsoka dan ku yi gardama ko yi sha'ija a yi shayayya ka waɗi waɗi to malam auza'i yake cewa kada ku bashi damar yin gardama fa yuritha qulubakum min fitnatihi irtiyaban inda kuka bashi dama kuna yin gardama da shi kuna yin gardama da shi yace to wannan gardamar da za ku ringa yi da shi za a waye gari fitinar da take tare da shi ya fara gadar muku da ita ta hanyar sa muku shakku yanzu in kai hirar dan bid'a ta minti goma kaja ya ja kaja ya ja gobe ma haka nan ji ma haka nan to za a gani yau da gobe ka dan ware shakka wai an yaka wannan mutum abin da yake wadi ba gaskiya bane ba ba saboda wannan jayayyar da kuka yi zai faɗi wasu maganganu da za su datse su yi wato wato nutsu a cikin kwakwal lokacin da za ka ringa samun shakku dangane da abubuwa kaga kwanakin baya an yi magana dangane da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko salatin ibrahimiyya aka ce salatin ibrahimiyya shine salatin annabi saboda shine annabi ya rawaito a hadisi an rawaito annabi ya ce ayi mun shi hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ringa yi mini salati sahabai suka ce mun sanya za mu maka sallama amma yaya za mu maka salati arafna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayk mun san yadda za mu yi maka sallah sai sallama to ya za mu yi maka salati ya rasulullah qala qulu allahumma salli ala muhammad annabi ce ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kuma sallaita zuwa karshe kaga annabi ya ce wannan shine salatin shigo to ya ka samu wasu yan bid'a yanzu suka zo suka ce a ai duk salati in dai kawai salatin annabi ne sunan shi salatin annabi jayyid sunan shi salatu annabi ba laifi to da bid'a ta yi kwari sai wani ya huto yayi gardama yayi gardama ya ce kai bari in gaya muku salatul fati wannan da kuke yi ana wani ai akwai masallatan mu na galgajiya zaka ji an yi sallama fatiha da salatul fati go salatul fati wannan salatul ne yan dariƙar tijaniya yace salatul fati cewa yayi wai ya wuce salatul ibrahimiya a matsayi waliyazu billah har shiri yayi na wajen awa ɗaya da ɗori akan wannan yana so ya nuna wai salatul fati ya yi salatul ibrahimiya kuma mutane suka ringa zuwa suna shuraren shi daga cikinsu akwai wanda suka yarda saboda an zare musu isma ɗin wannan sun yarda da cewa salatul fati din yayi salatul ibrahima shi kuma salatul fati din a maholki ma aka dauko shi na daya babu tabbas shi kuma wancan hadisi ne ingantacce annabi ya ce a mai sannan kuma a ajiye wannan magana ma yaya za a yi salatin da ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bakin da wani salati wanda ya fito daga bakin wani kuma a mafarki kokolwa za ta dauki wannan abin ba za ta dauka ba kai wannan mutanen da garrama ta yi garrama ma ca ya kai wai shi wa ƙwari kujima shi wa in ya zo a sallah ma salatul fati yake a maimakon yin salatul ibrahimiyya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga al'amarin sallah amr ne tawqifi ko bakka da hurumin ka sai naka to shi ta salatul fati yake in yi tahiyya ya kare a maimakon ya ka salatul ibrahimiyya wanda shine ingantacce wanda annabi yake a sallah a shi he zari na annabin sai ya sami na shehun salatul fati yanzu wannan yana da sallah tsakani da Allah wannan tuhuma ne ga risalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye saboda annabi ya ce ga yanda za a yi sallah kai kuma ka ce a annabi akwai yara a hudda naka anan a sayo na shehu daidai yake da wannan amma abin mamakin shine da yawa sun bi shi rashin abin mamakin shine shuraren shi yau da gobe yasa ismar da Allah yake sawa sai ya zari mai shi yasa ake so in ka gano Allah ya maka taufiki ka gano wanga dan bid'a ne kuma zuwa ga bid'a yake kira to kai kaffa kaffa da shuraren shi saboda shuraren shi zai musamman ma kuma musamman ma in ya kasance kai baka da ilimi mai zurfi na addinin musulunci irin wa'annan an yi saukin tahiyya da su saboda masu ilimin ma yaya suka kare da yan bid'a barantana kai da baka da zurfi na addini na ilimin addini al'imamu shafi'i wa wata rana aka gan shi yana dariya yana fara aka ce alaga ta mallam lahiya ko tsintuwa aka yi niyyar sai ce a wato mukabala muka yi da wani ɗan bida'a da kyan na samu na kada shi ne nake dariya aka ce mallam ne abin dariya ɗan bida'a dama ai adi ka kada shi ce a ɗan bida'a yana da wahalan mujadala yana da wahalan kai tattaunawa da shi duk in ka ka duba gani shi yasa malamai magabata in za a yi mukabala in dai mutum dan bid'a ne ma kawai ba su ma yi mukabala da shi saboda dan bid'a ne da wahalar mukabala duk in kana so ka shiga duk wata mukabala da kaga an yi da dan bid'a da ahlus sunna ka shiga ka gani zaka sha abun mamaki saboda su ba mukabala bace da su kawai rarraba kan mutane ne suke da kan fahimtar gaskiya in aka ce za a yi mukabala da su akan maudu'i to in suka zo magana da za su yi daban maudu'in da ake mukabalar daban ba su komowa kan ainihin abin da ake so a tattauna saboda dama su ƙasa jikinsu shi ne manuwarsu ita ce su kautar da hankalin mutane daga fahimtar gaskiya ne to ka gani suna da wahalar sha'ani gaskiya shine anan yake cewa kada ku ba da dama da yin gardama da su saboda yin gardama da su in yana aiwar ma mutum fitina ta samun shakku dangane da al'amuran addinin shi وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى محذرا من البدع malam muhammad dan sirin yake cewa yana mai tsoratarwa game da bid'o'i yake cewa ma a hadasa rajulun bid'atan faraja a sunnatan yace babu yadda za a yi mutum ya kirkiro bid'a kuma ka gan shi ya koma akan sunna yana da wahala inda kaga mutum ya shiga gaba an kirkiro wata bid'a to kuma wai an kwambi ka gan shi ya ajiye wannan bid'a ya koma sunna yace yana da wahala saboda ita bid'a sharrin ta yawa ne gare shi kana bude wata za ga tana girma tana fadada tana ƙara zubo diya misali in ka aiho ta daya kan ka ce meye ne sai ga ta zama dan goma to kaya kuma ita bid'a wanda kai ta dade ta zama dan goma ya ne ne zaka kai gaugawa ka fito daga cikin ta ka dawo sunna yana da wahala yana da wahala وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى al'imamu malik allah maɗaukakin sarki ya gafarta mu shugaban maliki yaho wannan magana ta imamu malik ta yi tsauri ga waɗanda suke ‘yan bid'a ba za su yi daɗinta ba amma dai haka take kuma gaskiya ce kuma ya kamata ahli sunna su kula da wannan magana sannan kuma su ringa yin aiki da ita yadda ya kamata al'imamu malik wannan maganar da ya waɗi tana cikin mudawwanatul kubra kuma mudawwana tana cikin littattafan da ake karantawa a zaure duka malaman zaure sun san wannan magana yana tana cikin mudawwana mudawwana kuma shahararren littafi ne a kasashen mu na yau al-imam malik cewa yayi la tunkihu ahlal bid'ah kal ku kuskura ku armi yan bid'a kaga yan bid'a ba a wurin suke in aka gano wannan yan bid'a ce to ba za a je a arme ta ba kai kana ahli suna ka armi yan bid'a ai hadin bai yi ba wannan hadin bai yi ba kwata kwata kamar a sa maka rake ne a cikin burodi kaga ai hadin bai yi ba kenan sannan wala yunkah ilaihim kuma yan bid'a in sun zo neman armi kal a barsu ku a gidanku akwai mace ta isa armi eh wani ya zo neman armanta aka bincika a gano ka surgumin dan bid'a ne kal a kuskura a bashi ya tai wani waje ya nema to kuma sai ce wala yusallama alaihi kai sallama ma ba musu kaga babban magana ke ka zo huciya wannan dan bid'a ne ka tabbatar da cewa dan bid'a ne to kaka ce mishi salamu alaikum rahmatullah ba za ka mai sallama kawai ya wuce ka wuce wannan abin zai sa su yi su yan bida din ana kyamata su a cikin al'umma wannan abin zai sa su yi kamar an maida su saniyar wari sai ya sa su raja akan su su gani wai menene abin da sa ake musa a cikin al'umma inda rabon Allah ya shirye su sai su bar bid'a su dawo sunna in yi so sai a ci gaba da mu'amala da shi amma in ba haka ba ka gani malam imam malik abin da ya faɗa ba a zuwa neman harmiyoyinsu ba a arma musu in sun zo kuma ba musu sallama me ya yi musu wannan saboda bid'an da suke aikatawa wa qala al-imam shafi'i al-imam shafi'i Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi kuma abin da aka rawaito daga gare shi shine annahu ra'a qauman yatakallamuna fi shay'in min al-kalami fasaha wa qala al-imam shafi'i shi wasu jama'a ne gani suna yin magana suna ɗan wani zance zancen da bai shaye su ba suna tattamna abubuwa dai irin na addini wa'inda ba shi da asali sai musu tsawa ya ce in ma tujawiru na bi khairin wa in ma an taƙomu an ya ce ko ku zamana a kusa da mu da alkhairi maganganun da za ku yi su kasance alkhairi ne tattamnawa ku ta kasance alkhairi ta kumsa wa imma an taqumu anna ko kuma ku tashi ku bar inda muke kaga tsawata musu yigo me yasa saboda suna maganganun da ba su da asali a cikin addini yin su ne suna yi sai tsawata musu ce su tashi ko su bari ko su tashi kuma wannan abin shine abin da ya dace amma yanzu kai kawai ahlus sunna da kai kaji an bid'a suna tattauna bid'a su wataƙila ma kai zaka ba su shawara a gyara bid'a kaga an yi mugun abu kenan ana shirya wata bid'a babba kai a matsayinka da suna ka san bid'a ce kuma ka gane da cewa wannan bid'a ce da gaske amma za a zo a tambaye ka wai da Allah wannan abin ana so yayi kyau ya za sai ka ce a dan mushi haka kuma ka san bid'a za a shi kaga ka bada shawara ke wanda hiran ma ba a so a yi kai kuma har shawara kake bada to kaga abin da Imam Shafi'i ya faɗa dangane da wayannan mutanen sannan wa qala Imam Ahli Sunnati Ahmad bin Hanbal rahimahullah Imam Ahli Sunnah malam ahmad bin hanbal allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi shi kuma cewa ya yi inna ahlal bida'i wal ahwa la yanbaghi an yusta'ana bihim fi shay'in min umuril muslimin tayi yan bid'a masu san ransu a cikin addini masu bin san ransu yace bai dace a nemi taimakon su ba a komi wanda ya shayi al'amarin musulmi in za a yi tattaunawa game da al'amarin musulmi ka kira yan bid'a saboda su ba su kai matsayin da za su wakilci musulmai ba ya ce fa'in na zalika a azamar zarari aladdi saboda kiran 'yan bid'a don tattaunawa da su cikin al'amarin musulmai yana ɗaya daga cikin manya-manyan abin da yake cuta ma addini kuma wallahi haka nan ne yanzu a nan cikin nijar ka duba ka binciki tattaunawa da ake da shugabanni na bariki ko kuma na gargajiya in dai aka ce abin yana dan alaka da addini ya sha addinin musulmai to ka duba gani wasu malamai ke kirawo za gani ana kira malamai yan bidiya ne yake kirawa saboda su sun yi daɗin sha'ani wai ake cewa menene daɗin sha'ani duk abin da aka kwakuto aka masa kawai ta suke ba layi fatiha da salatul fatiha al-fatiha a shawa shike yanzu ba ne man cewa a kwanakin baya shekaru da suka wuce watakila kamar goma zuwa sha wani abu da suka wuce an samu wani wata ƙungiya ta wata proje wadda ta zo proje ƙin ta zo tana suna raba kamar wayan ma da mutane kaiwai wajen sa sarari tsakanin aihuwa ko espasaman da nisans to yanzu sun yi sun yi sun buga sun buga ƙauyuka abin nasu ya ci tura ya kasa samun yadda zai al'umma su yarda da wannan abu sai suka da zaka makan shawara wannan abin in kuna so a dan haɗu da malamai saboda al'umma suna jin maganan malamai in aka sa malamai suka dan jayo ayoyi shikenan shikenan kawai aka dan jayo malamai suka dai suka dan yi wani dan ruharuwarsu da ayoyin addini sai a ringa shiga ƙauyuka a tara yin ƙauyuka da mai gari a sa mai gari ya tara mutane dama cikin gari ko nan ba a biya ku saboda haka muku ku kuna iya gane ya dabara ce amma ƴan ƙauyuka wa in mai gari ya ce kowa ya huto hutowa zai ce wannan babban malami ne zai muku bayani sai a tara sai a tada kuma representant in proje in shi ma ya jawabi shikenan an cuci mutane me yasa saboda gurɓataccen malami haka lokacin da ake so abin da zai baka mamaki hatta kwadde fami wannan wadda aka yi ta kai ruwa ranar da shi tun katuruwan dizinaf ake ake tarkici a kan shi a nijar sai an zo kamar za a yi adaftan shi malamai sai da hanniki malaman allah su ce bisu yarra ba abin da zai baka mamaki shine wai a cikin kwadde fami in nan wa a cikin wa'inda suke ba shi kariya har da malaman wa'inda suke yan bida menene cikin kwadde fami kwadda fami abin da yake cikin shi ya saba ma shari'a kwata-kwata ɗari bisa ɗari babu wani abu a cikin shi wanda ya dace da shari'a a cikin shi ne aka ce wai in ɗanka ya kai ƙaranka za a hukunta ka yanzu in ka bugi ɗanka za a iya riya ka a kasu ka kwana a cikin kwadda fami a cikin kwadda fami ne aka ce in ka saki matarka in dai bata yarda ba da sakin to za a raba gidan gida biyu saboda kai baka da yancin ka kore ta in ka kore ta ina to za a raba gidan gida biyu ka doki rabi ta doki rabi a cikin kwanti fami ne aka ce wai raban gadon ma da ake yi wa ana ba namiji kaso daya mace tana da rabi suka ce wannan in aka duba ai akwai zalunci saboda ai on ne omen fi digaliti ya za a ce an ba namiji daya an ba mace rabi ita ma ɗaya kamata ba kaga wannan ai hoto na hoto ce da Allah kai tsi Allah shi raba gado yace da zakari mislu haddi al-unthayayn amma aka kira wa malamai ni abin da ya bani mamaki ya ƙara ɗarmi mini kai shine akwai wani malami wanda ba zan waɗi sunan shi ba shi da kan shi wato yana waɗi mu maka kare wannan abu saboda na ji shi da kunne an ce in ka saki mace kattauta daga gidan ya araba ne suka jawo aya qur'ani yo aya qur'ani ma ya faɗi wannan magana a ina wai la tukhrijuhunna min buyutihinna kada a huda su daga gidajen shikenan kenan qur'ani ya yarda da wannan magana wannan cuwa-cuwa da bata magana Allah irin wannan kaga fa aiki an bid'a ke yanzu kai a tunanin ka in za a irin wa'annan furoje furoje in gwamnati za ta kira malamai ahlus sunna ne ai ba a watsi lahiya ba saboda ahlus sunna za su wadi gaskiya ne to ba a san gaskiya an kira an yi so a kira malamai masu wuru wannan haka ba su kuɗi suka danne komai ma za su wadi Allah subhanahu wataala shiryar da mu wa qala rahimahullah sannan Allah madaukakin sarki ya ji kanshi al-Imam Ahmad Allah ya ji kanshi yana cewa ihzaril bid'a bid'a kullaha ka nisanci bid'a gaba daya gaba daya wala tushawir ahadan min ahli al-bid'a fi dinik kada kai shawara da dan bid'a a cikin addininka in dai lamarin addinin ka ne kana neman shawara to kada ka yi wajen dan bid'a in ka tayi wajen dan bid'a ko zai dora ka a keken bera da ƙarshe kaga ba za a cimma nasara ba kenan amma yanzu da yawa an waye gari al'umma ta lalace yanzu fatawa fa za ka ga mutum dama mutane suna da lambobin malamai yawa za a kirayi malami ahli sunna assalamu alaikum malam tambaya gare mu da Allah mutum ne ya samu kanshi a matsayin kaza da kaza da kaza me zai yi he ya yi fatawar da malami ahlu sunna zai bashi gaba daya sai ya ce kai wannan ta yi sauri bari zai ka gani kuma ya kira wani malami dan bid'a assalamu alaikum malam mutum ne kaza kaza ya zai he ya bashi fatawa ya ce yawwa kaga kenan yanzu ya ashe ta malami ahlu sunna ya dauko ta malami ahlu bid'a mutane abin da suke yi kenan kuma in kana shugaban radio zaka gane haka musamman hilin tambayoyi za a gani malamin da zai wa'azi yau an mishi tambaya iri kaza gobe in wani zo an sake mishi irin wannan tambayar ta jiya me yasa so ne ake ajiyoyi cikin amsoshin da suka bada wacce ce mai dan sauki sauki wanda za a bi ita ce gaskiya ba ita bace ba inda tana da sauki kawai za a bi ta abinda al'umma suka shiga kenan Allah subhanahu wataala shiryar da mu sai yake cewa wa qala al-imam Abdurrahman bin Mahdi Abdurrahman bin Mahdi Allah subhanahu wataala ya jikan shi da rahama yana cewa la tujalisu ahlal ahwa'i yake yi wa innahu laysa fi ashabil ahwa'i sharrun min asba min ashabi jahmi yake cewa a cikin yan bid'a babu yan bid'a da suka fi abokan jaham sharri sune jahmiya wa'inda suke kore sifofin Allah yanzu muka yi da bayani game da su yace yariduna ala annahu ala an yariduna ala an yaqulu laysa fi samai shay suna cewa wai a cikin a cikin sama gaba ɗaya babu komai kawai sama hanko ce ba komai a cikin kaga ahlus sunna suna cewa Allah yana sama ya daidaita akan al'arshi a su a wajen su ba haka bane Allah ba a sama yake sama babu komai cikin ta to sai malam Abdulrahman yake cewa ara wallahi Allah yunakahu wa la yuwaras yace wallahi ina ganin wa'innan mutanen kada a aure su kuma kada a ci gadon su kaga wannan karshen hukuncin da za a musu kenan ba za a aure su ba kuma ba za a ci gadon su ba wa qala tabi'i al-faqih abu qilabah al-jarmi al-basri abu qilaba ya daga cikin tabi'ai masanin fiqh Allah subhanahu wataala ya jikan shi da rahama yake cewa la tujalisu ahlal ahwa yace kada ku zamana da yan bid'a masu bin sarransu fa innakum in lam tadkhulu fi ma dakhalu fihi labbasu alaykum ma ta'rifun yace in kuka zamana da yan bid'a cikin biyu ne ko su sa ku cikin abin da suke na bid'a to in ku shiga ba kuma ba su sa ku ba kuka fara aikatawa to labbasu alaykum ku kuma sunnar da kuke yi za su sa muku ita cikin juna su ruda ku kaga kenan cikin biyun ne duka dai babu wani abu mai kyau saboda in ka dawo kana aikata bid'a ba abu bane mai kyau kuma aka ruda ka sunnar da kake ka rude ka kasa gane gabas balle yamma nan ma kuma an samu matsala kenan menene abin da ya dace Allah ya jala su kada a zamana da su wa qala tabi'i al-hujjat ayyub as-sakhtiyani ayyub as-sakhtiyani yake daga cikin tabi'ai Allah madauki sarki ji kanshi da rahama yake cewa inna ahlal ahwa'i ahlu dalalati wala ara masirahum illa an-nar yace yan bid'a fa da kuke gani batattu ne kuma ni ina ganin babu wani abin da ya dace makoma su basu da wata makoma da ta wuce wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu wa qala abu yusuf al-qadi abu yusuf al-qadi yake cewa la usalli khalfa jahamiyyin wala rafidiyyin wala qadari yace ni wannan da kuke gani ba na yin sallah a bayan limami ba jahami wanda yake ganin Allah bashi da siffa kuma wala rafidi ban na yin sallah a bayan wanda yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wala kadari kuma ban na yin sallah a bayan kadari wanda yake ganin wai in ka ta gidan giya Allah ne kaddara in kai sata kaddara kace to ya zaka yi ita kaddara ai ba tsallake mata Allah ne kaddaro in kai sallah ma kaddara ce kaga wannan a wannan a wannan na mutun addini ya zama shirme ke da abin da kai su ce a yau kaddara kace haka Allah ya rubuta ya ba tsallake yanzu kai in in ka zo gidanka ka kama barawo ya sato sallar ka sai ka kama shi dumudu in ka shako shi sai ce to kai wani kai haƙuri ka san ƙaddarar mutum ya za ka ce mai shi a kaga ba za ka rarra da wannan zancen ko to su wai a tunanin su da abin da mutum ya yi kawai ƙaddarar shi ce to shi wato abu yusuf alƙadi yake cewa shi ba zai yi sallah a bayan irin wa'annan mutanen su ne yake cewa yan qadariya wa qala shaykh al-islam al-imam abu usman isma'il as-sabuni abu isma'il abu usman isma'il as-sabuni yake faɗa wannan watakila bari da maganar tashi kenan yake cewa a cikin littafin shi alqayyim aqidatu ahlis aqidatu salaf ashabil hadis littafin kenan a cikin wannan littafin yayi wata magana doguwa magana tashi tana da dan tsaho kenan watakila mu tsaya anan saboda kada mu shiga kuma lokacin ya ƙara ja kenan zan mu tsaya a nan in Allah kai mu sati mai zawa sai mu tashi daga maganar tashi insha Allah abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh